أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدك لعزمته جبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يكفى عليه في الخون الخافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة زلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبدن من أهوال العباد جائل العلماء واسدة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد دل دلالا مبينا اما بعد فيا همات الاسلام وهراس العقيده اخواني في الله واخواتي في الاسلام وحييكم بتحيه من عند الله مباركه طيبه وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a babban masallaci na juma'a na kanya a nan garin zandar jamhuriyar niger wanda insha Allah aka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a dukkanin ranar ladi wanda babban malamin mu shak malam abdulmumin yake gabatarwa a yau uzuri ya samu malam ya ce mu zo bi ta dan tunatarwa a wannan masallaci yau dai muna 23 da watan rabi'in al'awwal yani wata na uku a kalandar mu ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzon tsira farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da hudu da watan Oktobar wata na goma shekara ta 2023 miladiya insha Allah kamar yadda muka faɗa mu ba tafsiri za mu yi ba za mu yi lakca ne za mu ɗauki wata nukuɗa a cikin alkur'ani sai mu yi bayani a kanta insha Allah abinda na tsara mana insha Allah ba komai ba ne illa wasiya ta lukumanul hikima lukumanul hikima sura guda aka yi kutukum a cikin alkur'ani suratul lukuman lukman malumai sun kai sun kawo in sun ce annabi ne wa'in sun ce ba annabi ba ne wa'in sun ce bawa ne kawai mai bauta Allah magana da ta yi inganci lukmanul hikima ba annabi ba ne an ba shi da hikima wani mutum ne mai ilimi kuma lukmanul hikima hallau ya ni da bawa ne a sanin shi bakin mutum ne bawa to yana nan yana nan mai gidan shi ran nan sai yanka akuya sai ya ce ma lukumanul hikima ka hudo mini gaba guda biyu ko tsoka guda biyu a jikin yadda dan adam yake jikin wannan akuyai wanda sun yi kowane gaɓoɓi ya ni tsarkaka idan mutum ya tsarkake su zai tsira duniya da lahira da aka yanka wannan akuyar lukumanul hikima sai ya hudo da halshe da kuma zuciya an sha kwana hannu wannan mai gidan nashi ya kyale shi sai ya yanka akuya hannu ya ce ka hudo mini tsoka guda biyu wanda a jikin mutum ta yi kowace gaba ya ani hatsari halau da aka yanka akuya lukumanu da hikima sai hudu halshe dai da kuma ya ani zuciya kenan anan sai shi mai gidan nashi ya ce na ce ka hudu mini ya ani gaba guda biyu wanda sun yi ya'ani mutum ya tsarkake su zai tsira da rawar shi ta duniya da lahira ka huddo mini zuciya da halshe na ce ka huddo mini gaɓaɓuwa guda biyu wanda mutum muddin bai kiyaye su ba to fa zai yi hasarar duniya da lahira ya ka huddo mini da zuciya da halshe sai mai gida ya ce lalle wannan bawan ka kai mutum mai hikima dalilin wannan na ɗiyauta ka kenan tabbat duk wanda ya kiyaye bakin shi ya kiyaye kuma zuciyar shi insha Allah ya tsira duniya da lahira shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna fil jasadi mudghatun idza salahat salaha al jasadu kullah wa idza fasadat fasada al jasadu kullah ala wa hiya al qalb a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan ta gyaru jiki ya gyaru duka idan kuma wannan tsokar ta ɓace to jiki duka ya ɓace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara wahiyar kalbi ita ce zuciya kina ya uwa musulmai sai mun kiyaye zuciyarmu kuma sai mun kiyaye bakinmu bakinka kana ganin shi ko zai iya kai ka jahannama shi yasa manzo Allah ya ce ma ma'azu dan jabal yani kuffa alayka haza da kame wannan sai ce ana akuza bi wanda takallamu bihi yanzu sai mu kame abin da muke zance da shi manzo Allah ya ce sakilataka ummuka mahaifiyarka ta kalmatu tazjir kalma ce ta tsawatarwa wale kubun nasa ala wujuhihim aw ala manakirihim illa hasaida alsinatu ai ba komai yake kai mutane wuta maface sai bakin su abinda harshen su ya girba to kenan ya wa musulmi wannan gababuwa guda biyu sai mun kiyaye su da baki da zuciya mu rika kudurta zuciya mu rika kudurta mata alheri wa ƴan uwanmu musulmai mu rika sa alheri mu rika kudurta alheri da ƴan uwanmu musulmai abinda muke so ma kanmu to luqmanul hikma an tabbatar lukumanin hikima ba annabu ne mai hikima ne kuma bawa ne bayan bawa an ɗiyauta shi saboda hikimar da Allah ya bashi sannan kuma hallo mutum ne mai haƙuri sannan kuma baki ne hallo to a nan ƙisar da za mu ɗauko mana a ƙisa ta lukumanin hikima da ɗanshi da kuma wasiya ce guda goma yi ma ɗanshi malamai suka ce abu biyar ne ya faɗa amma kowanne da kishiyar shi sai ya zama abu goma kamar yadda ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul luqman aka ramaka Allah Allah yace wala qad atayna luqmanul hikmata a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim wa laqad atayna luqmanal أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد على رمى ومن يشكر فإنما يشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد to farkon kisa inda ta fara Allah ya ce wala qad atayna luqmanal hikmata hakika mun ba luqmanul hikima mun ba shi hikima idan ba annabi bane Allah ya ce mun ba shi hikima hikima kuma da man Allah yake ba wanda ya so kamar yadda ya ce yutul hikmata man yasha yutul hikmata man yasha wa man yutul hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa
Allah ya ce yutul hikimata man ya sha Allah shi yake ba da hikima ga wanda ya so wa man yutul hikimata faqad utiya khairan kasira wa duk wanda aka bashi hikima anan hikima ana ne ilimi duk wanda aka bashi hikima an bashi alheri da yawa to Allah ya ce wa laqad atayna luqmanul hikma hakika mun ba luqmanul hikima mun bashi hikima Allah ya ce anashkuru lillah luqman kai godiya ga Allah wa man yashkur duk wanda ya godiya fa inna ma yashkuru li nafsi wallahi kan shi ne ma Allah yace wa man kafara wanda ya kafirce an bashi wani abu na baiwa ya ki godiya ashe in Allah ya baka abu ka ki godewa kafirci ne butulci kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wa iz ta'azzana rabbukum wa in ta'azzana rabbukum la shakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum
Allah ya ce wa izda azana rabbukum la in shakartum ubangijin ku yayi shela yace la in shakartum in kuka gode la azidannakum wallahi zan kara muku sai Allah ya ce wala in kafartum in kuma kuka kafirce na ba ku kuka ki gode mini kuka mini butulci Allah ya ce inna azabi la shadid azaba ta tsanani gare ta a hakan da kake Allah ya ma nema kullun ka zama mai godiya ga Allah in kana so Allah ya kara ma Allah ya sai ya ce ma alquranul hikma a nishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara wanda ya kafirce aka bashi ni'ima ya ki godewa fa inna allaha ganiyun hamid Allah maudaci ne hamidun abin yabo ma'ana dan ka ki godiya baka rage Allah da komai ba subhanahu wataala kuma in ka gode hallau kanka ne kama baka kara Allah da komai ba a yanzu a yanda kake wallahi inda zaka leka rayuwarka Allah ya ma baiwa da yawa ya kamata kullun ka zama mai mai godiya sai Allah subhanahu wataala a yanda kake wannan ni'ima ya kara ma wata bayan wata shi Allah alƙawari ne muddin ka gode zai kara ma amma muddin Allah ya ma ni'ima kan ki godewa to wannan wanda yawa ba zai iya kwaciya saboda an ba mutanen sama an ba su arziki sai suka kafirce ubangiji subhanahu wata'ala ya jarauce su da wani abu laqad kana li sama'i kana li sama'i fi maskanihim aya jannatan 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum wa shukuru lahu ballatun طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ما شاء الله nan kun ga mutanen saba Allah musu arziki garin su ga ni'ima damana ma su bi ake musu a shekara ko kuda bai bin garin amma a madadin su gode suke sai suka ki godiya sai Allah ya janye ni'imar tashi daga ƙarshe dai ubangiji subhanahu wataala ya kawo musu da kanwa da wata gwaza da wani wata doya abu ne da wahala wanda ba mai daɗi ba saboda sun ƙi godiya sai Allah ya janye ni'imar da ya musu ba zance yanzu inda godiya suka yi da ƙara musu amma da yake musu gode ba suka kafirce suka ƙibin Allah sai ubangiji ya janye ni'imar da ya musu to muna cikin kissa ta luqmanul hikima sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa iz qala luqmanu libnihi wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'imuhu ya bunayya la tushrik بالله إن الشرك لظلم عظيم to yanzu daga nan ne kisar ta fara Allah subhanahu wataala ya ce wa iz qala luqmanu libnihi tun lokacin da luqmanul hikima ya ce ma dan shi ya ce ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billah wa huwa ya izu hugo yana mai wa'azi dan yaro ne a nan kuka sai ce ya bunayya ya kai dan dana kenan yaro ne dan shekara bakwai amma ya ce ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billah kake shirka da Allah inna shirka la zulmun azim saboda shirka zalunci ne babba a nan malamai suka ce abu na farko abin da ya sanar da dan shi kai ya shirka saboda matsayin shirka masifa ce ya ce mai kakkai shirka tun yana yaro ya kamata mu rika sa maɗiyan tauhidi a cikin zuciyarsu tun da ya ce mai kakkai shirka kenan ka yi ka yi tauhidi me kishiyar shirka tauhidi me kishiyar tauhidi shirka kenan kakkai shirka ga Allah ka bauta wa Allah shi kadai kaga wasiya ta farko haka ya kamata ɗiyan mutum su yara saboda ƙarhe tun yana da zahi-zahin shi ake bugun shi yara tun suna ƙanana a rika nuna musu hatsari yin shirka kuma a rika nuna musu hatsarin su bar tauhidi su je su yi shirka akwai hatsari babba tun yaro yana yaro za a rika sa mai wannan kaga shi yasa annaba Allah wallahi tun yara suna yara suke musu wa'azi ka su shirka da Allah to ka gani annabi Ibrahim wa wasabiha Ibrahimu bani وصالها إبراهيم بنيه ويعقوب
ya bani يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون kun ga annabi ibrahim yau wasabi ya ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi ibrahim yana ma kiyan shi wasiya yace kar ku yarda ku bauta wa ba Allah ba kuma ku zawanto musulmai haka annabi yaqub wa iza hadara yaqub al-maut iz qala li حضر bani يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق isma'ila wa ishaqa قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون annabi yaquba gashi ko kuna gani yana yazo gargara wajen mutuwa amma yana ma diyan shi wasiya kada ya siyar rasi wani addini in ba musulunci ba su tsaya akan bota Allah tauhidi kadai ka su yi shirka to kun ga wannan al'ada ce ta annaba yaran su tun suna yan yara suke nuna musu kan ku yi shirka ku yi tauhidi abin da ya kamata mu fara sa ba diyan mu a cikin kwakwalwarsu su tashi da shi kenan wannan sa iya lakol da sa iya kaza da kai su makaranta to wannan duka ya halitta a addini a sa yaro lakol a sa shi makaranta musamman da makaranta ta addini ita ce mafi mahimmanci kun san idan abu biyu suka haɗu ga mai mahimmanci ga mafi mahimmanci ya kamata mu fifita mafi mahimmancin akan mai mahimmanci bularba suka ce izastumi almuhimmu alal ahammi kudimal ahammu alal muhimmi idan aka haɗu ga mai mahimmanci ga mafi mahimmanci addinin makaranta ta addinin musulunci ita ce mafi mahimmanci lakwal mai mahimmanci ne a san ilimi na wayewa a san ilimi na duniya to mai mahimmanci ce amma makaranta ta addini ita ce mafi mahimmanci to ya kamata mu uwaye barka masama ɗiyanmu cewa wannan makaranta ta addini ta yi mahimmanci sama da makaranta ta boko da kuma wadda za a san duniya da sauransu kuma makaranta ce ta neman kuɗi ita wannan ta boko da sauransu to annabi da yani ishaqa annabi ibrahim da annabi yaqub duka sun yi wasiya da diyarsu kasu yi shirka su kasance musulmai haka luqmanul hikima yace ma dan shi inna shirka la zulmun azim yanzu mun samu abu daya to abin daya anan za a samu na biyu kishiye shi kenan da yace ya bani ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billahi kakai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba in kama Allah shirka ka zalunci Allah ka san me yasa za ka ce ma wa halicci sama za ka ce Allah wa halicci kasa Allah wa halicci ka Allah wa ke saukar ruwa daga sama Allah wa ke baka oxygen Allah to kuma sai ka zo ka hada shi da wani wanda shi wannan bai ba komi ka zalunci Allah ko baka zalunce shi ba shi yasa Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun والكافرون هم الظالمون kafirai azzalimai ne haka yace wala tadu min dunillahi ma la
ولا yanfa'uka wala تدعوا yadurruka من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك Mm.
فإن فعلت فإن فإن فإن فعلت ذلك fa'alta فإن fa innaka idza min فإن zalimin فعلت فإنك من الظالمين wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kaka kirayi wanda bai amfanin ka bai cutar da kai fa in fa'alta in ko ka kirayi wani ba Allah ba fa innaka izan min azalimin kai azalimi kaga duk wanda ya hada Allah da wani shi azalimi ne ya zalunci Allah to yanzu dan Allah ka zalunci dan uwanka musulmi ma me kake gani ba karamin zinihi bane yayi to kuma baranta la ka zalunci Allah to in ka bauta wani ba Allah wallahi ka zalunci Allah to anan muka lura abu ɗaya ne muka samu amma sai ya zama abu biyu kenan ya bunayya ya kai dan dana la tu shirki billah kan kai shirka da Allah kai mi kenan kai tauhidi kenan ya hana shi shirka ya umarce shi da mi? tauhidi mun samu abu biyu A, abu na uku da na hudu sai Allah ya ce wa wasaina da shi ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير kenan abu na biyu da na da abu na uku da na hudu sai ya ce wasainal insana bi walidai mun yi wasiya ga irin mutum ga mahaifan shi guda biyu da uwa da uba hamlatuhu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyar shi ta dauki cikin shi wahanan ala wahanin yani rauni akan rauni wa fisaluhu fi amain yaye shi cikin shekara biyu Allah ya ce an shukur li ka gode mun wa liwalidayka ka gode ma uwayenka ka kyautata musu ilayyar masir makoma na gare ni kenan wasiya ta uku da ta hudu da luqmanul hikima yake ma dan shi bayan ya umarce shi da tauhidi kai shirka biyayya ga uwaye kenan daga haƙƙin Allah sai haƙƙin wa uwaye shi yasa guri da yawa daga Allah ya ce bauta mu sai ya ce haƙƙin uwaye wa qadara rabbuka ala rabb وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ya isa wa qadara rabbuka wannan tana cikin suratul isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya zartar da hukunci ka abotawa kowa sai shi sai ya ce wa bil walidain daga bauta Allah sai mi sai biyayya ga uwaye a cikin bakara Allah ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا wannan tana cikin suratul baqara wa iza akazna misaka bani isra'ila la ta'buduna illa la kakubutawa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana uwaye a kyautata musu daga bauta Allah sai haƙin uwaye a cikin suratul nisa Allah ya ce wa abudullahi wa la tushriku bihi
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wannan tana cikin suratul nisa daya a cikin suratu yani al-an'am qul ta'alu atul قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين to إحسانا kun ga duka daga bautar Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma biyayya ga uwaye shi yasa wani mun sahabi ya zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man ahaqqu suhba a duniya wa zai kyautata ma duk duniya sai annabi yace ummuka mahaifiyarka yace summa man bayan da sewa za Allah yace ummuka mahaifiyarka summa man na uku yace sannan sewa manzo Allah yace ummuka mahaifiyarka summa man a na hudu sai ce sewa sai annabi ya ce summa a baka sannan sai ba baka kenan a haƙƙin uwayen guda biyu ma haƙƙin mahaifiya ya yi haƙƙin ya ani mahaifi saboda allah subhanahu wata'ala yana leƙa wahalar da mahaifiya ta sha yana leƙa tausayin da uwa take maɗanta ba a taɓa samun wani tausayi bayan tausayin allah da yake ma 'yan adam kamar tausayin da mahaifiya take maɗanta ina fata mu ina shi yasa musulunci yace ka kula da haƙƙinta sama ma da na mahaifi amma duka suna da haƙƙinta tare da kai shi yasa ko anan ai haƙƙin uwa aka kawo wai an ce wa sayyidul insani bi walidai a ana nin mahaifa guda biyu da uwa da uba amma sai Allah ya kawo aikin uwa bai kawo aikin uba yace hamlatuhu ummu hadan ala wahan amma can wani guri yace hamlatuhu ummu kurha wa da'atuhu kurha ya ta dauki cikin shi tilas ta haifar da shi tilas nan kuma ta ɗauke shi cikin shi da rauni alawa hannun akan rauni Allah ya leka tausayin mahaifiya sai ya sa ya ce haƙƙin mahaifi ya yi haƙƙin yani mahaifi amma duka dai suna da haƙƙi ma'ana abin da nake so da kai mana a gurguje mun samu yanzu abu hudu kenan ka bautawa Allah ka bi- ka kyautata ma uwaye to me kyautata ma uwaye kyautata ma uwaye duk wani abu da za su ji daɗi ba wai kawai ka je ka gaida su ba eh shi ma in suna so ka gaida su suna jin daɗi bayan wannan isani kudi bayan wannan kayan sa bayan wannan in kana da kudi ka gida musu gida kan dukkan wani kayan alatu me yasa Allah ya ce ihsan bai hudu ba abu daya ihsan ka musu ihsani duk wani abu da za su ji daɗi ka zauna da su ku yi hira ka ɗauke musu kewa ka ka musu wani ka ɗauke sharjikin su ka musu duk abin da za su ji daɗi shine ihsan ba wai an takaitu bane ka ba su kuɗi kaɗai amma kuma baka zuwa ka yi hira da su ka ɗauke musu kewa ko ka mun ɗauke musu kewa baka ba su kuɗi ko ka sai a'a komi da yadda suka ɗauki ɗaune ka kana ɗan yaro ina fata mun fahimta kai ma haka ake so ka ɗauki ɗaune su kai lokacin da suka ɗauki ɗaune ka fa kana ɗan yaro za ka siyo ma riga sabuwa zuwa za ka yi cikin ƙasa ka- ka- ka shigar da rigar ka ɓata ta kuma babanka ko mahaifiyarka in suka tashi sai ma riga wallahi sai sun nemi mai tsada daidai ƙarfin su in takalmi ne hesus ya nemi mai tsada lalle musulunci shi kadai ya kawo kyautata ma uwaye wallahi sun mutum yana karanta qur'ani zai san girman muhimmancin uwaye ta tare da shi ba shi yasa kafirai saboda musan su karanta qur'ani musan musulunci ba musan ba darajar uwayensu kawai daga uwayensu sun tsoho ko sun girma sai su kai su gidan renon wai uwaye su kawai sun biya kuɗi ba ruwan su da su to ana haifu su ne mai kai lokacin da kana yaro sun kai ka wajen gidan reno na yan yara gidan marayu abu su kai ka ba ina fata mun fahimta ma'ana nake so na ce mana wannan ita ce wasiya ta hudu ga luqmanul hikima yana ma dan shi na farko yace kakkai shirka ga Allah ka bautawa Allah na biyu Allah yayi wasiya ka bauta mai ka gode mai sannan ka gode ma mahaifa Ma- daga haƙƙin uwaye sai haƙƙin Allah subhanahu wataala har yanzu Allah bai kare maka biyayya ga uwaye dan ya nuna ma darajar sai Allah ya ce wa in jahadaka ala rabb وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما مم.
وصاحبهما في الدنيا معروفا مم.
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ci gaba da bayani akan biyayya ga uwaye har yanzu muna dai a cikin biyayya ga uwaye Allah ya ce wa in jahadaka idan suka yi jayayya da kai suka yi musu da kai ala an tushirka bi bisa kai shirka da ni ma laysa laka bi ilmun abinda baka da ilimi da shi fala tudihima kaka bi su anan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka zamantakewa da su a nan duniya da kyautatawa wattabi sabila man anaba ilayya ka ba hanya wanda suka koma zuwa gare ni summa ilayya marji'ukum sannan makomaku zuwa gare ni fa unabbi'ukum in ba ku labarin bima kuntum ta'malun da abinda kuka kasance kuna aikata anan kuma Allah ya nuna ma girman uwaye to kuma fa in suka ce su shiga hurumin Allah ma'ana suka ce kai shirka dan dai suna matsayin uwayenka suka umarce ka da sabo nan Allah ya ce fala tudi ma babu biyayya shi yasa manzo Allah yace la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga abokin halitta inda za a saba ma mahalicci kenan innama da'atu bil ma'ruf biyayya ana yin ta ne da aikin alheri duk da matsayin su in kuma suka ce a saba ma Allah nan ko baka baka musu biyayya ba kuma in baka musu biyayya ba ma anan Allah ba zai kama ka ba a abinda ake cewa matsayin su ba matsayin aka shiga hurumin Allah yanzu misali uwaye in suka hana ka sallah ai ayat ta sauka ne ma dalilin sa'ad bin mu'az ina fata mun fahimta lokacin da ya musulunta shi yana da an yi ittifaki yana daga cikin masu biyayya ga mahaifiyar shi san fursan to da ya musulunta mahaifiyar shi ta ji labari ta zo ta same shi sa'ad kabar musulmcin nan ya ce ina ai tun da na shiga musulunci mamma ai hede ki haku ta zo ta same shi to wallahi ta ce in ba kabar musulmcin nan ba zan yi yashin cin abinci ya ce ma mata wallahi musulmcin nan wanda shi ba na bar shi ba shi kenan a ta zo ta same shi dai rannan shi ya same ta ta galabaita ya zo gaida ta ta ce mai wallahi in dai baka bar wannan musulmcin to ni kuma wallahi abincin na yajin cin abinci yana nan dindindin ya ce mamma barin waɗi muke abu na ƙarshe inda a ce kina da rai ɗari a zare wannan ya huta a maido miki wani a zare shi ya huta a maido miki wani a zare ran nan ɗari duka wallahi ba zan barbo wannan musulunci daga nan mahaifiya wata ga wannan yara fa tun da kaga ya kama wannan abu da mai biyayya ne ga hukuma mai biyayya ne ga mahaifiyar shi da sahiya tana yi ta ce kai ku kawo girki aka kama ta abinci ta ce ta janye yajin ci abinci shi ne allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun in suka yi jayayya da kai suka yi muso da kai kai shirka da Allah abinda baka da ilimi da shi fala tu de ma kakkabi su wasahibu ma fi dunya ma'rufa kai zamantakewa da su a nan duniya da kyautatawa wattabi sabila man anaba ilayya ka ba hanya wanda mun suka koma zuwa gare ni summa ilayya marji'ukum sannan makomar ku zuwa gare ni fa unabbi'ukum in ba ku labarin bima kuntum ta'maluna abinda kuka kasance kuna aikata kenan yanzu anan mun samu abu hudu a bautawa Allah ka yi shirka abu na uku biye a gode ma Allah a gode ma mahaifa to daga nan ga abu na shidda na biyar da na shidda da sauransu sai ya ce kuma shi lukumanin hikima ya bunayya innaha يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة إلا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
ya ce ya bunayya yanzu hanyar yanzu ya dawo kuma wajen shirka yanzu ya komo saboda bayanin shirka sai an kashe kai ba sai an tsaya an yi bayani saboda babu masifa kamar shirka ya ce ya bunayya ya kai ɗan ɗana innaha in takun misƙala habbatin ita shirka ko aiki mara kyau in ya kasance daidai gwalgwadon habba ƙwayar zarra min kardalin ƙwayar hatsi fatakun fi sakarati ta kasance a cikin dutse au fi samawati ko a sammai bakwai au fil ardi ko a ƙasai bakwai ya tafi Allah sai Allah ya zo ma da ita ranar kiyama inna Allah latifun kabir Allah mai tasasawa ne khabirun mai bada labari kenan shirka ko mun kadan kinta wallahi ba karamar masiya bace shi yasa duk wani zini da ka sani Allah in ka mutu baka tuba ba Allah ya ga dama ya gafarta ma banda shirka shirka in ka mutu kana yin ta tabbas sai ka dawoma a jahannama kai wani in yazo ya ce ma Allah ya gafarta ma ma yayi lahi a wajen shi yasa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi
فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara da wanda ya mutu yana shirka da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta wanda ya ga dama abinda bai kai shirka ba duk zinihin da ka kasance kana yi indai babu shirka wallahi Allah ya ga dama indai ka mutu baka tuba ya gafarta maka amma duk aikin ka a ce kai ne mai sallah haka zama sallau a ce wajen zikiri ka zama zakiru a ce aikin haji kai ne ka zama hajijiya ba saboda aikin haji amma kuma hannun shirka kake aikin banza ne amma kuma dirrishin yani ibadarka in dai baka shirka tabbat Allah subhanahu wata'ala ya ga damar ya gafarta maka kenan zinihin shirka masifa ne shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala annabi ya kalla annabi Muhammad Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min
qablika أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
Allah ya kalli annabi Muhammad Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka hakika mun yi wayi zuwa gare ka wa ilal ladzina min qablika da wanda suke gabaninka Allah ya ce la in ashrakata aqaddara kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai shirka wallahi la yahbadanna amaluka da duk aikinka ya lalace wala takunan na minal khasiri da kuma za kasance cikin tafafi don Allah Allah ya san Allah ba zai shirka ba Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kun gani wa Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama shi annabi an gafarta mai duk abin da yi da wanda ma bi amma Allah ya kalle shi ce da za ka yi shirka da da aikin ka ya lalace to me kake gani in ni nayi ko kai kai mana a tamra tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro an wadi ma annabi Muhammad in shi yayi ga abin da za mu yi to kaiwa kai shirka masifa ce shirka balaki ce shi yasa Allah ya da ya zano annabi 18 ya ce yin suka yi shirka da aiki su ya lalace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ya da rabu baka zado ba sha takwas ke wa tilka hujjatu tilka hujjatuna atayna ibrahim ala qaumin narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وكذلك نعم وكذلك نجزي المحسنين وزكريا.
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل كل من الصالحين وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ka zo ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
wannan ayar da alaran ya janyo wannan ayoyin masu tsawo suna cikin suratul al'an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuha hadaina min qablu wa min zurriyyatihi daud wa sulaymana wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luda وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده الله يجي ولو أشركوا da annaba annan 18 suka yi shirka da duk aikin su ya lalace to mi gaje gani mu da ba annaba ba muka yi shirka Allah ranmu yanzu mun samu hudu to yanzu ga na gaba da na biyar da na shidda mu je gaba sai Allah ya ce wala tusa'irnam ولا تصعر خدك للناس wa ya bunayya aqimi salata يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر Mm.
إن- واصبر.
واصبر على ما أصابك Mm.
إن ذلك من عزم الأمور in ku manta ba muna cikin bayani ne lukmanul hikima yana ma dan shi wa'azi ya mishi wa'azi akan kai shirka ya bauta Allah shi kadai ya mishi wa'azi akan biyayya ga uwaye da kuma godiya ga Allah da biyayya ga uwaye abu na gaba abu na biyar yace ya munayya ya kai dan dana aqimi salata ka tsaye da sallah ya salam a cikin wasiyai har da tsaye da sallah yo ai salatu ibadati da akarmaka da sallah ita ce gimshikin addini mana aqama hafa kada aqama din duk wanda ya tsaye da sallah wallahi ya tsaye da addini yau in kaga mutum bai sallah kawai kafiri babu ɗayan biyu kawai ya zama kafiri malamai suka ce masu tsaye da masu yin sallah a ƙur'ani kashi biyu akwai wanda ba su sallah kwata-kwata su suna da wutar su ma sunanta sakara ko kullu nafsin bima kasabar rahim كل نفس بما كسبت رهينة Mm.
إلا أصحاب اليمين Mm.
في جنات يتساءلون عن المجرمين
Mm.
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
ma salakakum fi sakar me ya shigar da ku cikin sakara kalu lam nakum min al-musallin ban ma sallah kwata kwata wanda bisu sallah suna da sunan wutar su sakara to akwai kuma musulmi ne yana sallai yau yayi gobe ya ki ko kuma in aiki ya zo da yawa sai ya ki wai an samu kwanuka ya jera ta wani ma a ofis ya jero ta sati bayan an samu rebo sai ya ce ko weekend sai ya rama su wannan su- sunan shi fawailul lil musallina فويل للمصلين
allazina hum الذين هم عن صلاتهم ساهون to shi ma wannan dan jahannama ne Allah ya ce fa wailul lil musallin tsananin azaba ya tabbata ga masu sallah allazina hum an salati sune wanda a sallar su suke sahu da suke ramkanuwa Abdullahi da Abbas ya ce ramkanuwa su yi tayo su ki yin ta gobe ko kuma su yi azhar su ki yin la'asar ko kuma akwai wanda ba su sallah ya juma'a fa wailul lil musallin akwai wanda ba su sallah sai a ramadan daga ramadan an sallace da sallah azumi su ma sun sallace da sallah sai ramadan mai zauwa to su ma fa wailul lil musallin akwai wanda ba su sallah ya an yi mutuwa kuma an mance sai kuma su masu mance da sallah su ma fa wailulin musallina ma'ana dai awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamah ja annabi muhammad as-salah fa in salahat faqad afla wa anja wa in fasadat faqad kaba wa khasira yayin wa musulmi wallahi mu rike sallah sallah ba karamin falala ba za Allah sallallahu daga wani abu ya bata mai rai sai ce arihina ila salati ya bilal bilal mu je mu fara sallah mu samu nutsuwa kuma sallah irin ta annabi annabi yace sallu kamar aitumuni ba sallah shafshaf ba a yi a ƙare ni mu huta ni mu sallah ta zama mu alaƙaƙe a a sallah lokacin da kake yin da kai ka auna da kanka in kana sallah ka ga ka nutsu bakka so ka ƙare kana mudajati da ubangiji to wallahi kai imanin ka cikakke ne amma kana sallah kana gaggawa kai an tseda ma wai an an bata ma a program wani aiki gare ka to har yanzu da saura in ka shiga cikin a wai za ka mu ila salati ka mu وإذا kusala قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يضاءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا سبيلا a nan in muka lura luqmanul hikima bayan ya hudu wayancin abu masu hatsari to yanzu kuma abu na biyar sai ya ce ya bunayya aqimis sala ya kai dan dana ka tsaye da sallah kenan tun yara suna yara mu rika umarnin su da mi da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace murru abna'ukum bis sala idza balaga sab'a sinin wadrubu alaiha idza balaga ashara ku umarci yaran ku in suka kai shekara bakwai su rika sallah har umarni yara a rika tada suna sallah a sallah asuba sallar kaza duk wamur ahlaka bis salati wastabir alaiha وأمر بالصلاة- وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك Mm.
والعاقبة للتقوى to kun gani ubangiji ya ce wa amur ahlaka bis sala ka umarni iyalanka da sallah baiwa kai kai sallah iyalanka bis yi kuma ka ce kai kai a da saura kun ga ya umarni dan shi da sallah dan yaro dan karami dan shekara bakwai wannan shine abu na biyar abu na shidda da yake ma dan shi wa'azi ya ce wa amur bil ma'ruf ka yi horo da aikin alheri wani ha'anin munkar karka hali daga mummuna ma na karka wa'azi in ka ga mutum ya yi wani abu ai na aikin banza ka mai wa'azi in ka ga mutum ya yi bai ba aikin alheri ka mai wa'azi ya aikata kamar yadda manzo Allah sallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastadi fa bi lisani fa illam yastadi fa bi qalbi wa zalika adaful iman anan horo da aikin alheri saboda abu ne mai wahala wa'azi abu ne mai wahala wannan ina fata an bayyana wa'mur bil ma'ruf ka hor kai horo da aikin alheri wani anil munkar kai kai hani daga mummuna wasbir alama asaba kaga duk sauran ba a ce maka yi hakuri amma da yake wa'azi abu ne mai wahala annaba sun sha wahala masu wa'azi suna shan wahala a hantare su a wayansu a riye su wayansu a bubbuge su wayansu a haɗi musu magana wayansu a musu a musu cin zarafi to sai Allah ya ce wasbir alama asaba wajen wa'azi duk abin da zai same ka yi hakuri inda zalika min azmil umur wanda yana daga al'amurka wanda Allah ya horo ma'ana wa'azi horo da ake alheri shi yasa ma mu al'umma annabi Muhammad Allah ya fifita mu a bisa sauran annabawa a bisa sauran al'ummomi saboda horo da muke wa'azi da muke da mai kyau da mara kyau mu yi wa'azi ka yi mara kyau kamar yadda Allah ya ce kuntum khayra ummah كنتم خير أمة أخرجت للناس Mm.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون kun ga بالله Allah ya ce kuntum khairu ummatin ku ne fiyayyen al'umma ukhrijat lin nasi da aka hudo ku cikin mutane tamuruna bil ma'ruf kuna horo da aikin alheri wa- wa tanhauna 'anil munkar kuna hani daga mumuna wa tu'minuna billah wai ka san imani da Allah ai yayi horo da aikin alheri sai ma an yi shi za a yi horo ko za a yi wa'azin amma sai Allah ya ka horo da aikin alheri hani da mummuna da karshe ka wa tu'minuna billah dan ya nuna mana muhimmancin yin wa'azi shi yasa ai yahudu me yasa aka tsine musu saboda bussa wa'azi lu'ina allazina kafaru لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
to kun gani lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam an tsine ma yahudu da nasara saboda bussa wa'azi bussa horo da aikin alheri bussa hali da mumuna asali ma su aikin mumuna aikata shi suke ina fata ba كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه labisa لبئس ما كانوا يعملون masha Allah akramaka Allah to kun gani mun samu abu shidda ya umarce shi ya tsaye da sallah sannan abu na biyar kenan abu na shidda yace ka rika wa'azi kuma ka yi hakuri abu sa wa'azin nan da kake to abu na bakwai da na takwas Allah ne Allah yace wala tusayir kaddaka linnas ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا مم.
إن الله لا يحب كل مختال فخور sai ya ci game da mai wa'azi yace ma dan nashi wala tusayir kaddaka linnas kada ka karkatar da kundukukin ka ga mutane ma'ana kundukuki nan gehen huskarka kaka ga mutane ka rika musu kallon hadarin kaji kana raina su su ba kowan kowa bane kana girman kai ma'ana ya umarce shi kai girman kai ya kaskantar da kai ina fata mun fahimta kenan wannan shine abu na bakwai yace wala tamshi fil ardi marahan kaka tayi cikin ƙasa kana tamaka kana nuna isa kana kai ne tamaka ai Allah ya ce innaka lan tagrikal arda ولا تمش في الأرض مرحا مم.
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
Allah subhanahu wacce tana cikin suratul Isra wa kan janyo Allah wala tamshi fil ardi marahan innaka lan ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Ma- ma'ana wannan ita ce ta nan da muke karanta ta Luqman can kuma wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tagriq al arda wa lan tabliga al jibala dula Ah, kai baka iya keta kasa da dutariya wannan taka ta tamaka sannan kuma baka iya kai tsawon wani dutsen to me da tamaka kana nuna isa shi yasa Umar ya ga wani yana tayya sando sak sak yace kai layya kalau yace layya ta yace to ya zane shi da bulala ce me yake shi ne nan a lukuman hikima yana ma wani dan shi wa'azi yace wala tamshi fil ardi maraha kakka rika tahiya cikin ƙasa kana tabaka kana kai nuna isa to ka sani inna allaha la yuhibbu kullu mubtalin allah bai san dukkan mai tamaka fakhur mai alfahari yana nuna shi is- isashe ne wannan shine abu na tara kenan na bakwai wala tusair khaddaka lin nas na takwas wala tamshi fil ardi marahan na tara inna allaha la yuhibbu kullu mubtalin fakhur to na goma wa kasir bi mashi ka alarba وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ya ce wa ƙasir fi mashi ka yana ma ɗan shuwazi ya ce ka takaita wajen tayyanka kaka rika gaugawa gudu-gudu ya wani mahaukaci kuma kaka rika sando santan kana kwambo kana nuna isa kai kai ne kaman ba ka ka iya keta ƙasa wa gadudu min sautika kuma in kana magana ka sassauta murya ba so in kana magana ana daga murya kaman kana ma hira na wa'insu nesa daban a illa wal allahumma illa yana so a jiyar da wa'insu amma wan- wa- wajen bangare na wa'azi ko ta sanarwa amma haka ana hira kawai ka daga daga murya ana jin muryarka Allah ya ce inna ankara al aswat lalle mafi kin sauti la sautul hamir wallahi sauti irin na jaki kenan irin mai wannan magana yana daga murya cikin mutane an siffanta shi da siffa ta jaki siffar magana irin ta jaki ihu na jaki wannan su ne wasiya guda goma da lukumanin hikima ya ma ɗan shi kun ga yana kiran shi ya bunayya ya kai ɗan ɗan nuna yaron karami ne sosai shi sa wata rana lukumanin hikima hallo yana so don saboda abin da ya koya ma ɗan shi abu da yawa ne akwai lokacin da yake so ya koya ma ɗan shi cewa rayuwar duniya duk abin da kai sai an waɗa ran da sai suka hau jaki cikin jakin nan a cikin saman sai suka hau jaki su duka biyu sai mutane suka kalle su suka ce kai kaji wayansu ku in ba hauka ba ku biyu don rashin imani kuma ku hau jaki ku duka biyu da ya a samu ɗaya ya hau mana ɗaya kuma ba sai ya hau ba rashin imani ne ku duka biyu wai mutane suka wadata to ɗan ya ji ya lukuma da hikima ce to mu sauka ai ka ji abin da aka faɗa ku. mu duka muka hau amma aka faɗa sai ya ce to shi ke gobe da ta yi ce to kai ɗan hau ɗan ya hau suna cikin tahiyayi mutane suka kalle suka ce kai kaji wani yaro mara imani kai da jini a jika ai kai ya kamata ka rika kore jakin shi baban naka tsoho ya hau an hada ko ba hada ba yana so ya karantar da ɗan shi ne ya ce to yanzu ma kaji an hada ko ba hada ba ya ce an hada ya ce to kuma gobe da ta yi sai ya ce to ni zan hau kai kuma ka rika kora sai da uban ya hau dan yana kora ya ce kai sai wani suka kalle suka ce kai kaji wani tsoho da rashin imani ai kai da yake latije ne an san jiya an san yau ai kyanta ka ɗora ɗan yaro jini jan ka baka kai ka kora shi ya ce kaji an faɗa ya ce to shi kenan yanzu duk abin da muka yi sai an faɗa sai ya ce to yanzu ni da kai duka kan mu hau jaki mu kora shi ya suka suna cikin kora wani suka kalle suka ce kai ka ji wa'insu ma haka ai sai a samu wani ya hau ko kuma wani ya hau kina abin da nan yake so ya koya ma ɗan shi duk abin da kai mutane ba sa ka huta ba daga maganar mutane kina kawai in za ka yi abin ka kai dama Allah kawai ya bai ka wa ma a sa'adu kuma a min ajiyar in ajiyar illa ala rabbil alamin ban tambaye ku ba ku bir- in birke ku ban tambaye ku ba lada ban tambaye ku ba ku- ku yaba ni a'a kenan duk ka sani in mi za ka yi wallahi sai an faɗa ka yi abinka don Allah ka nemi lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina ga lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana bukatunmu na alheri duka Allah biya abinda mutum zai tsoro da shari Allah shi shi tsarar da mu duk abinda wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ba su lafiya musu masu lafiya Allah ƙara mana lafiya uwayenmu Allah gafarta musu Allah ya ji kansu Allah cika musu da rahama da kuma duk abin da suke Allah shigar da su gidan aljanna iyanmu Allah shirye su Allah sa masu bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuma bukatunmu na alheri duka Allah biya wasu ba hada kan Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa